إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfere da ke nan Nyame jamhuriyar Nijar. Tare da Sheikh uh, Abdulmalik Almajiri Sheikh Malam yana karantar da mu kan eh, Al-Mustalahat.
al-mustalahat. Yau muna 20 ga wata na biyar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1043 da uku. yayi daidai da 24 ga wata na 12 miliyariya ta Isa alaihi salam shekara ta 2021 satin da ya gabata da ban manta ba malam ya karantar da mu kan wasailu ta'thir za a tashi kan nukuta asbabu nufudu ta'thir kenan za a takaita kan asbabu nufudu ta'thir sai a tashi sabon karatu at-ta'thir wa ta'thur والتأثر akarmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa yan barakatuh uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da kuma salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da wanda ya bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe Eh, a yau eh, kamar yadda muka sani cewa duk ran juma'a daga karfe tara na safe zuwa goma muna gabatar da darasi da nasiha da wa'azi ga kawunan mu eh, in dai Allah ya bamu iko to a kamar haka ne Allah yau ya bamu iko mun sake zuwa don gabatar da wannan wato karatun na'am a satin da ya gabata ko mu ce sati biyu da suka gabata mun yi akan wasa'ilu ta'thir na'am to a yau za mu ɗan ƙarasa nukta guda biyu da suka yi muna saura cikin wasa'ilu ta'thir sannan eh, akwai wani tabi' in an ce tabi' kamar abinda suite yana bin shi asbabu nufudu ta'thir na'am to haɗe suke nukta ce karkashin shi wasa'ilu ta'thir ya kamata a saka ta na'am to idan mun ka kare wannan sai mu zo mu yi qadiyya ko mu yi mawdu'i na al- at-ta'thir wa ta'athur ma'ana suna da alaka kwarai ko ta fuskar fada zaka ji ma kamar abubuwa ne da suna kusa da juna kusan kamantacce da madalla to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu amin gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya amin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya amin eh kamar yadda muka sani waɗanda suke bibiyar karatu mun yi bayani kawun wasa'ilu ta'fir na'am eh, les moyens d'influence kuma kamar means of influence the English an gane ko to ko eh, influence ways an gane ko duka ana iya faɗar wannan na'am kamar abinda ake nuni da wasa'ilu ta'fir to mun tattauna a kansu daban-daban da ilmummuka daban-daban waɗanda muka zo a ƙarshe eh, mas'ala guda biyu hanyoyin da ake bi don tasiri ga al'umma na'am da hausa kenan eh, ko don yin tasiri ga al'umma ko a cikin al'umma daga waje ko daga ciki na'am mun kawo fage daban-daban to a yau za mu ɗauki guda biyu waɗanda suka yi muna saura na'am an gane ko sannan mu shiga cikin asbab nufudu at-ta'fir to guda biyu da suka yi muna saura mun tabo akan ta'limiyyan idan ana son a yi ma al'umma tasiri ana iya mata tasiri ta fuskar mi ta fuskar wato karantarwa na'am domin wanda yake karantar da kai zai iya saka maka guba wani lokaci cikin karantarwa baka san da ita ba gaskiya wanda mun faɗi irin yadda eh, abubuwan da suke karantar da mu tsarin su ne sannan kuma aƙidar su ce suke son a ɗauka sai dai wanda bai ɗauki aƙidar ba gaskiya to eh, kuma can suna karantar da 'ya'yansu da yarensu kuma suna karantar da su aƙidar su cewa duk wanda ba su ba bawan su ne kuma duk arzikin da ba cikin kasashen su yake ba in dai na cikin ƙasa mai rauni nasu ne na fata an fahimce ni sannan sun samu su kyamar addinin musulunci a cikin karantarwa a cikin tarihi a cikin komai bayan kuma sun amfana da musulunci shekara 850 ko fiye ma da haka a lokacin da musulmi sun ka karantar da su kuma musulunci ya mulki a ƙasar spain na'am to ta'alimiyan eh, akwai nukta guda mai muhimmanci shine cewa da suka zo sun yi ƙoƙarin mutane su ku- su yi yaren su ko da ba su yi karatu ba
to to me hanya ce ta tasiri yaro shi an zo a mat- eh, nan ijtima'iyyan da nake zance eh, ma'ana ijtima'iyyan eh, sun yi tasiri eh, ta fuskar makarantu makarantu an ɗauko école de fille école de eh, école garçon na'am dama sai ECP na zuwa CMD da an wuce college shikenan magana ta nan harko na mallamai sun ce haram na hada maza da mata to yanzu an ka kai college kuma babu college ta fi babu college da garson ta mata da maza kenan balle lise balle university kenan can inda za su balaga sai su game kaga na an yi wasa da hankalin mutane alhamdulillah wannan abin nan kenan sun ka kirkiro franco arab mun yi bayanin wannan ina fata an fahimce ni Na'am.
sannan mun faɗi cewa dama suna amfani da ababe guda hudu wanda suke kulla alaka tsakanin dan adam da dan adam shine na farko jini family eh, kabila su yi amfani da aqida su yi amfani da yanki su yi amfani da eh, wato maslaha wanda yake son a ruguza al'umma shi don a bashi wani abu duka hanyoyin da ta'asiri ijtima'iyyan to ijtima'iyyan kuma suna son a koyi yaren su to galibi inda babu addini babu addini to sai suka yi kokari su yi tasiri ta wannan fuska yanzu kaga in ka tafi kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire zaka iske mutane suna yin Faransai amma kuma su su zuwa na kwalla Mm.
an gane ko na'am idan ka tafi yanzu a Najeriya ka tafi a kudu ba a arewa ba Na'am.
zaka iske zaka iske mutum na turanci da gaugawa ba tare da amma ba tare da yaji ba Na'am.
broken abin su kima broken an gane ko shi ko français suna cewa français de la rue to wannan hanya ce ta tasiri a cikin al'umma to amma farko farko sai da suka ga ya za a yi shi yaro dan shekara bakwai za a kai shi lakol shi ko tsoho mai shekara 60 ba a kai shi lakol ko a kai shi lakol bai zuwa mai 50 wa bai zuwa mai 40 wa bai zuwa to sai an ka ce ku kirkiro wani abu sunan shi kurdadi to kurdadi duk wanda da sun kaɗan tsuhon nan sun san shi Na'am.
center eh, na culture na français da kuma center waɗansu bibliotheque ana koya ma tsohi horon shi mutum mai shekara 60 bai iya alhamdu ba amma ya ta akwai mai français ko anglais subhanallah eh to daga nan kaga za a yi mai tasiri ana nuna musu cewa in sun ka iya faransancin nan zai taimaka musu ba muna inkarin zai taimaka musu ba in sun yi balaguro ko wani abu na'am kuma ba muna inkarin koyon yaren ba yana da wata illa amma me yasa mutum zai kai shekara hamsin sittin ya ce ba zai iya karatun alkur'ani ba ba zai iya gyara harshensa ba amma zai iya zuwa ya karatun faransanci ko turanci kuma ya koye shi da kyau wanda za ka ga yanzu cikin faransai in ana koya ma tsohi eh, kurdadi eh, cikin faransai ka san akwai wasu abubuwan da a adda aksan aksan to wasu hadda karatun hadda kukan awaki da kukan eh, abin nan akwai cikin su amma kuma ana yi na'am tunda in an ka zo wajen silab in an kare abcd ko abcd to za a zo wajen hada silab abin da suke ce ma silab eh, waɗanda ake hada ba bibo da mamimo da eh, zazizo to akwai kukan awaki cikin wannan wurin kuma tsohi suna koyo sun yarda ko sun yarda tun da za a zo akwai a aksan shafo akwai a menene a aksan eh, egi sai a ce ma mi mo me me me kuma wallahi su koya haka kukan ah, abin nan saniya ba bi bo be be kaga tsohon shekara 60 shi na koyon wanga amma wai ya kira shi koyi karatun alkur'ani lokaci ya kure na karatun alkur'ani amma lokaci na koyon eh, ba bi bo be bai bai bai Alkur'ani sai bai a ce kai yayi tauri kaga wannan tasiri ne na turawa na'am an fahimta kan ba mun cika a koyi yaren su ba amma ai hattara da gubar da ke ciki na'am to mu yanzu mu isa cikin ijtima'iyyan mun ba da waɗancan ababe guda hudu mun ba da kuma wancan sati da ya gabata na wato at-tazwij auratarwa na'am duk wani gwarzo babban masani babban eh, ma'ilimci eh, wani babban eh, mai wani matsayi a cikin wata ƙasa suna ƙoƙarin ya aure 'ya'yansu saboda su don su ke controlling ɗinka mun ba da misali a ƙasashen larabawa mun ba da misali duk wanda ya saurari karatu irin su taha hussein mun ba da irin su leopard sidan songor irin su ufe da suka ba da aure eh, ga blaise campaure don ya kare da toma sankara da dai sauransu hanyoyi ne waɗanda ana tasiri a cikin al'umma ta wannan fuska ɗin shi yasa kake ganin yanzu galibi waɗanda addawaye suna shiga taitayinsu game da waɗannan auratayya kenan domin ba laifi bane mun ce musulunci ya halatta a auri kirista ko No.
amma inda matsalar take shin idan kana da iko akan ta ko in tana da iko akan ka kaga wannan matsala ce babba idan ya zama to yanzu misali za ka iske ka aure ta ka zo nan ko da afirka kuke tare in kan mutu in baka yi ba sai ta koma turai da yanka ta mai da su kiristoci to me an kai kuma kenan Komi.
idan kuma suka zauna nan da wannan aƙida kuma sai su bata kai dai sun kare da kai kuma su bata al'ummarka in kayi balaguro za ta yi waya ta gaya musu idan kana gida za ta gaya musu kana gida controlling ɗinka ne ake yi ta wuce ko wuce fuska so ina amfanin gwagga tafiya kaga ba tafiya ce mai kyau ba maimakon mace ta yi aure don saboda ta taimaka ma mijinta a rayuwarsa sai ta koma a'a akwai wata al'umma da take yi ma aiki akwai wani buri da ake son a cimma ta karkashin wannan tafiya to kaga akwai hatsari sosai eh, ga irin wannan tafiya Na'am.
nuktan mu ta ƙarshe a cikin wannan sai muka zo wajen ifsadul mar'a wasailu ta'fir yanzu turawa sun bi hanyoyin da za su bi afirka da ƙasashen musulmi su riƙu ga hannunsu Na'am.
amma finalement professeur na turai expec- eh, eh, specialist na turai les experts na turai sun yi kumya malamai sun kai su kasa tunda shi malam in ka diba noma yake yi ya ci tuwon dawa ya ci tuwon masara eh, ya ci tuwon hatsi ya shahura bai da kuɗi a- bai da account bai san abin da yake ba sallah ɗaya yake yi baturi na can les experts masu technology masu sociology masu literature masu informatique masu kere-kere suna ganin sun ƙari da mallamai domin su kaɗai suka yi musu saura Na'am.
kawai sai gashi banna ta zo musu ta inda ba su sa tsammani ba in ka duba da ma'aikatan da sun tasirantu da turawa 'ya'yan turawa ne kafin cin Na'am.
mai masu administration king da kuma ma'aikatan gwamnati galibi na da da wuya ka samu wanda ma ga sallah Gaskiya.
daga dan giya wanda ba a bashi ba a bashi salarkin shi salari a hannu sai dai a ba a kire matarsa abincin ƴaƴansa da komai da kuɗin haya in ana biyan haya abin da ya saura sai a bashi ya je ya sha giya Na'am.
wanda daga cikin su akwai wanda shi bai shan giya sai in ya zo gidan giya sai ya tambaya akwai buroti ko babu
Wace iri ta buroti?
buroti baka san buroti ba wannan wanda Ah, ah.
buroti buroti ne wanda ka san Na'am, buroti, na'am.
to shi zai shan giya ka'ida sai ya tambaya akwai buroti ko babu Saboda eh saboda in ya sha bai iya tafiya gida in akwai buroti shi sha in babu kuma bai sha ka fahimce ni saboda in ya sha bai iya tafiya kenan dole sai an samu buroti da za a tura shi akai shi Na'am.
to duka sun yi wannan ma'aikata eh, jami'an tsaro galibi daga shirka sai abubuwa na rashin abin ga eh, zina shan giya babu dai wani mutum kamar abin ga mutum eh, mai tsanaki da natsuwa a cikin galibi cikin administration sai sun kaji daɗi kenan wato su tsohin za su mutu waɗanda kuma sun shiga hannunsu su za su ba matasa tarbiyya ta turawa a madadinsu Na'am.
shi kenan an huta
To.
kwatsam sai ga karatu ana karantar da mutane ana karantar da mutane malamai sun ka koma gehe suka yi haƙuri da talaucinsu suka yi haƙuri da wahalarsu suka yi haƙuri da zakin da aka yi musu da cin mutunci da komai mallan yanzu ga- mafi yawancin administration ta koma da kasan wurin musulunci Allahu Akbar.
university in ka diba yanzu masallatai ga sunan sun yawa Gaskiya.
administration gaggase i aji na farko a primary school ga wanda bai jin faransanci har zuwa doctora yanzu ana sawa hijabi Allahu Akbar.
ana koya ma yaran filozofi lokacin da sun ka kai primaire yaro ya kai balaga shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas lokacin nan da aka jin tutsa ana sa musu sq do you exist sq akwai allah saboda wannan lokaci balaga na tutsa shi sai ya ce ma babu babu ubangiji duk wannan dubara suke saboda a samu wannan tunanin da su ya shiga Na'am.
a- sai al'amari ya ɓaci matan ga su suna sa hijabi waɗanda ba a yan bokon yanzu police sai ka iske hafizin alkur'ani dan sanda Allah.
soja hafizin alkur'ani administration sai ka iske director ko dg game da karatun addini ya yi nisa kwarai da gaske sai a zo a yi conference islamic en français conference islamique en anglais Allahu Akbar.
sai suka ga shi ke nan an yi aikin banza kenan sun tashi aiki na'am to yanzu sai sun kace to yanzu akwai babban akwai babban aiki amma yanzu sai fini gidajen giya sun mutu gidajen karuwai mafi yawanci sun mutu sallah ana ta yi to lamari ya ɓaci sai aka ce a akwai saura akwai bom bom ka gane ko Na'am.
wanda ba yadda za a yi ɗan adam ya rabu da wannan bom to shi yanzu sun ka kai ƙarshe wannan bomkin shi ne aka ce ma mace idan mace ta lalace dama sun yi ta'alimul jins kamar da duk gaya maka wata kowancin sati kamar yadda muka faɗa Na'am.
sigmund freud ka gane ko Na'am.
wanda ba yahudi ne na kasar autriche a al- an haife shi a 1856 ya mutu 1939 cikin protocolatul yahudu sun faɗa cewa sigmund freud nasu na na'am za su yi kokari ka diba cikin at-tamthil na Sheikh eh, Bakar Abdullah Abu Zaidi at-tamthil eh, haqiqatuhu tarihuhu wa hukmuhu ya kawo cewa su Yahuda sun faɗa wannan protocolatul Yahud littafi ne wanda Yahuda suka rubuta da za su mallakar duniya da za su tafiyar da ita da asiri ya tono a ƙasar Rasha an ka kammala littafin ko kuma mutumin da na san ke tare da su yalla ko su- suka yi wasa ko wani munafiki ne nasu ko kuma yalla an bata ya zo uku littafin aka tarjama shi da yaren rashanci daga baya aka fassara shi da yarukan duniya littafin da an hana ma yaɗo a duniya amma ƙarshe bayan da za su yi ce suka ce a littafin ba nasu bane Ma'ana su ne ba.
ma'ana dai suka ce za su tallata sigmund freud ya tallata mace a duniya shi saka ce ganin yanzu komai mace ta ake sawa internet tv talla tallace tallace tallace tallace waɗanda za a kafawa suka ce idan mutum ya kasance bai ganin kima komi sai al'auran mace da kwanciya da ita bai ganin kima Allah bai ganin kima manzo sallallahu alaihi wasallam bai ganin kima addini bai ganin kima mahaifiyar shi bai ganin kima shi dai kullun rayuwar shi ta ƙari ya samu kuɗi ya je ya kwanciya da mace sun ka ce wannan yana daga cikin burin su a duniya na fata ana fahimta ta to yanzu wannan shine system na ƙarshe duk makamin duniya ya yi amfani da shi ba a ci nasara ba to da mace za a dawo shi yasa sai suka komo yancin mata karatun mata duka waɗanga abubuwan za a zo ne da su ta siga mai kyau Mai kyau.
amma akwai manufar da ake son a cimma wanda maudu'i ne zamu yi shi in Allah ba mu iko al-haqa'iq wal musammayat To.
maudu'i ne mai muhimmanci inda Allah ya samu samu iko wannan maudu'in ya kamata kafin mu kai karshen hutun wannan shekara Na'am.
a yi shi maudu'i ne wanda can turai suna da amfani da shi musulmi ma suna amfani da shi sannan kuma zai bai ciki al'amura da dama masu hatsari Mm.
ina fata ana fahimta ta al-haqa'iq wal musammayat to yanzu wannan man zancen mata da suke yi zancen mata da suke yi menene suke so su cimma a karkashin shi shine sai aka ce to ayi kokari a ce mata su shiga cikin kowane aiki alhali idan muka duba ita mace ba karatunta ne matsala ba kafin ce ni na'am ba aikin mace ba ne matsala ba rayuwa tare da mace ne matsala ba a'a menene ake so ga mace ya zama to duk abin da za ta yi ya dace da ɗabi'arta Mm.
na biyu ya zama to bata taka dokokin addininta ba na'am to amma ya za a yi da wannan tunda su ne tsarin su ne za a bi cikin wannan tafiyar to wannan shine matsala yanzu kaga idan muka duba hadarin mace in ka dauki na soshi abu ne mai yawa mai yawa gaskiya dauka cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala komi kiman mutum a dai ce ka san dai duk duniya babu mutumin da ke da kima irin annabi gaskiya in an ce mutum annabi ai cikin dai dan adam an kai kololuwa Kululuwa, na'am matsayi na wanda abba ko na'am to ko matsayin annabta gare ka ka kyamace komi kudinka a duniya ka kyamace komi mulkinka a duniya ka kyamace domin lokacin da mace za ta nuna kai ka neme ta ko kana da bukata gare ta ba a dibin matsayinka aljanibu shahwa shahwani Na'am.
wato janib alhaiwani inda dan adam bai da karfi shine wajen kusanta- kusantar mace to shi yasa sai suka ce duk a watsa matsa kaga a sa mata cikin aikin soja aikin police aikin kaza aikin kaza wanda mun yi bayani aikin dan sanda akwai wanda shi mace tana iya yi musamman mata masu binciken mata a airport Na'am.
amma soja ya za a yi mace to sai suka kirkiro wannan saboda kasashen su zaka ga ƙasa America tana da sojoji mata a Afghanistan an kai su ka taba jin an kashe ko mace daya ko guda ko guda suna nan a cikin kamfani ana amfani da su wasu kuma expert na na binciken arzikin kasa su je su bincika shi ne abin da suke yi mace ga fita bakin yaki in ta je wani kartushe hitsari zai kubce mata ba ta yi halbi dama kan kallon ina fata an fahimci ni Na'am.
to kaga wannan saboda sojojin su samu amfani da su sannan kuma kada su je su yi fyaɗe wani lokaci tunda in babu mata dole an san ɓanna za a yi kamar yadda da an hiddo sojoji yanzu da formation kafata na aka ba su da kuɗi eh an san inda za su ai su sun sani ina fata ana fahimta ta to kaga zan ba da misalai na'am saboda na nuna hatsarin mace da na soshi ba ra'ayin mu na muke son mu kawo ba annabi yusuf dan fara da annabawa da masu ilmi kenan ko Na'am.
sannan mu isa zuwa ga masu kuɗi sannan mu isa zuwa ga mulki Na'am.
annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim annabin Allah ne gaskiya
to kuma bar ba annabin Allah ne kuma dan annabin Allah ne na'am wane ne babansa annabi yusuf dan wani dan isma'il dan annabi yaqub yaqub annabi yaqub annabin Allah ne ko na'am to kuma shi annabi yusuf jikan annabin Allah ne wane ne hadibi ya haifi annabi yaqub ibrahim annabi ishaq annabi ishaq shi ahi yaqub yaqub shi ahi yusuf shi ko ibrahim shi ahi mi yaqub shi ahi abin nan ishaq haka suke jeri ibrahima ishaqa yaqub yaqub yusuf yusuf na'am to annabi yusufa dan annabin Allah shi annabin Allah ne da bawar dan annabin Allah ne jikan annabin Allah ne tattaba kunna annabin Allah ne na'am amma da mace ta ce ya neme ta bai wane me ta ba kuma ya yi gudu kuma an tabbatar da cewa bai da laifi wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak amma ƙarshe bayan ta shirya masa sharri an ka gano ba ta da gaskiya kuma ƙarshe wallahi sai da ta gidan kaso gidan kaso falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim duk da ke wannan aya zaka iske suna mata fassara wadda tana da abin nan inna kaydakunna azim sai a ce Allah ya ce kaidin mata eh, mai girma ne ya an ce Allah ya ce kenan eh, eh, ma'ana eh, shi mijin wannan mata shi ya faɗa an gane ko tunda alqur'ani maganar Allah ce Maganar Allah.
to nan kuma an danganta shi zuwa gari babu matsala saboda shi da yayi magana ba da larabci yayi magana ba na'am shi yasa za a danganta ma'anar maganar zuwa gare shi za a danganta kuma maganar maganar Allah ce saboda ta zo cikin alkur'ani da larabci mu fahimci wannan saboda wani bai fahimta irin wannan gaskiya in mun ce inna kai da kunna azim ka- jumla ce mustaqilla kidan ma'ana Allah ya faɗi wannan ya cike magana ko ko inna kai da kunna azim magana shi mijin ce ka fahimci ni Na'am.
domin tana ɗaukar istiqlali falan mara aka misahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun to inna kaidakunna azim yana yiwa ta'aliki ne daga wajen ubangiji ko kuma inna kaidakunna azim shi mijin shi ya cika wannan magana to amma tunda qur'ani ya kawo ta za a danganta ta zuwa ga Allah kuma tunda Allah bai ce maganar da ya faɗa ba gaskiya bace domin qur'ani in ya kawo magana in ba gaskiya bace zai nuna zai taƙi ta ba gaskiya bace in mai kyau ce zai nuna mai kyau ce to almuhimmu da cikin alqur'ani inna kaidakunna azim sai a ce Allah ya ce eh, kaidin mata mai girma ne amma da an karɓi wajen shaitan sai an ka ce inna kai da shaitani kana da'ifa Eh, kaidin shaitan abu ne mai rauni to zai ka iske sura kafa hujja da wannan ai mace ta hi shaitan to wannan gurguwar fassara ce na'am gurguwar fassara ce ina fata ana fahimta ta wani zai iya cewa hawa ga magana shi fa bai yarda da ita ba ya ji wata sabuwa ko sabuwa na'am Eh, al-sheikh muhammad al-amin al-shanqiti al-allamatu al-qur'ani Na'am.
shi ma da yazo ya tafi akan wannan ra'ayi malamai ɗalibinsa ɗaya daga cikin ɗalibansa da ake kira al-maghamisi yake cewa malam Allah ya bashi ilimi wanda ba a inkari a duniya Gaskiya.
amma wannan wurin mallam bai samu dacewa ba Allahu akbar malamai sun nuna ba haka nan bane dalili kuma shi kahin a ce abu na da ƙarfi ko bai da ƙarfi sai sun zamanto sun fuskanci huska ɗaya
to na fata ana fahimta ta to yanzu misali idan an ka ce wane na da ƙarfi ana son a san wane ya fi wane ƙarfi ta wace fuska
na'am wani ya fi wani karfin kwakwalwa Haka.
wani ya fi wani karfin baki Na'am.
wani ya fi wani karfin jiki Na'am.
to in ana batun karfin jiki da karfin kwakwalwa ba a cewa a hada su tare don ba Na'am.
fanni guda bane gaskiya can da ake zance inna kai da shaitani kana da'ifa ana zancen yakar shaidan ne masu imani su yaki shaidan faqatilu awliya ash-shaytan inna kai da shaitani kana da'ifa nan ko ana zancen kaidin mata ne mace ta yi ma namiji tasiri Na'am.
to kaga nan siyasa an kace inna kai da kunna azim Mm, sannan kuma mu tafi ma a s- a taslimul jadali na'am a ta yi ma ko da abu guda ne muƙaddarta ko ba haka ba na'am to duk wanda ya bata a duniya wane ne sanadiyya sanadiyar shedan shaidan duk matan duniya gaba ɗaya shaidan na yi musu hitsari ga kai suka ɓanna waɗanda sun kaɓanci gaskiya ko ba haka nan bane gaskiya qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in shi dai shi zai halakar da ƴa- ba- ƴan bani adam gaba ɗaya kina ashe duk wanda ya halaka ko cikin maza ko cikin mata wane ne sanadiyar Shaidan ne.
shedan to ya za a yi kuma sai a zo eh, a ce ma- mata sun fi shedan a a wannan ba shi bane don haka yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan to kaga duk da haka kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda ya zo cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mata ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din azhaba ko aslaba a wata abin nan eh, a wata riwaya wadda bata zo cikin sahihain ba eh, a iya bincike na azhaba li aqli ar-rajul al-hazim min min ihda kunna ko min kunna ban taba ganin ba naqisatu aqlin wadi wanda adda karancin tauyayyen addini da hankali wannan yan kare haƙƙin ɗan adam da turawa suna yawa nuna cewa musulunci ya soki mata cikin wannan hadisi kafin cin sai malamai suka ce a ba ku fahimci da an kasa gaba bane shi na qisatu aqlin wa dini sai ya fassara shi da kanshi yace abinda ake nufi da addinin ta ya ragu in ta yi haila ba ta azumi ba ta sallah sai dai ta ramka azumi amma ba ta ramka sallah an fahimci ni saboda sallah abu ce mai wahala in an kace sallah ta kwana 40 a ramka ta ai za a sha wuya azumi kuma za a iya ramka shi sannan kuma wa dini wa naqisatu aqlin aqlin yake cewa shahadan mace biyu a wajen abin da ya shafi al'amuran rayuwa na duniya na bashi da wani abu tana daidai da ni namiji guda kenan wannan ne shine abin da ake son to shine an ka fassara amma da yana nufin mata ba su da hankali ne bai ce ba su da hankali ba hankali su tawayayye na bal malamai suka ce ya rahama ce ta Allah da Allah ya tauye hankalin mata to domin azhaba tare da tawayar hankalin nasu na'am suna iya tafiyar da hankalin mai cikakken hankali na'am to inda an ba su cikakken ya za a yi kaga halaka ta yi yawa gaskiya su da adda shi karamin amma suna iya tafiyar da na mai yawa din ashe rahama ce Allah ya yi to shi yasa eh, mutane su fahimci wannan namiji sai Allah ya ba shi tausayi dan kadan an gane ko Na'am.
amma sai ba shi hankali mai yawa ita kuma ce sai Allah ba ta hankali mai- Tauyayye.
tauyayye amma sai ba ta tausayi mai yawa saboda kowanne daga cikinsu akwai in eh, duk abin da ake bukatar tausayi sai an samu ci shi yasa yaro daga shekara ɗaya zuwa bakwai yana bukatar mahaifiyar shi don wani lokaci yana bukatar lallashi Gaskiya.
daga lokacin da ya kai goma to ba a bukatar mahaifiya ana bukatar mahaifi ne saboda wannan lokaci an ka shagwaba shi lalacewa zai yi gaskiya to ai Allah hikima ce ya kawo wanda wani lokacin kana samun mace adbata da take da ka- ka- kamma jiki eh, mijin shi bai da kamma jiki sai Allah ya sa eh, i- ya'ya su ji tsoron mahaifiyarsu ba sa jin tsoron mahaifinsu sai Allah ya juyar da abin amma galibi uban ne ake samu mai iya tsayawa ya tunkari al'amura wannan hikima ce ta ubangiji Allahu ala ayyati hal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri har yanzu yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisin yake cewa eh, inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun yace fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnatin fi- fi bani Isra'il kanat fi an-nisa fattaqu ad-dunya cikin wannan hadisi saboda lokacin mu bai da tsawo ku ji tsoron duniya wattaqu an-nisa ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnatin fi bani isra'il fa awwala fitnati bani isra'il fitina ta farko ta bani isra'ila wadda ta halaka su dibi irin yadda sun ka zamanto qur'ani ya kasance su da dama fitinar farko da ta fara barkewa kanat fi fi fi nisa a cikin al'amarin mata wannan kuma shi ke nuna mata ba su daraja a musulunci ba Mm-mm. ba a son mace ta jawo wutar da za ta kona kanta ta kona iyallanta ta kona mijinta ta kona ƴaƴanta ta kona al'ummata ta kona garinsu ta kona kasarta shi na ake wa gudu ina fata ana fahimta ta to shi yasa yanzu tura sai suka ce a sa mace cikin ko ina saboda sun san tana da tasiri akan ɗa namiji na fata an fahimci ni shi yasa kake ganin yanzu in ka ɗauki abiyatul ghazal in an ce al ghazal shine yabon mata kamar da yake cikin ash'ar al arabiyya kafin jira sauran kuma littattafai amma dai larabawa sun yi fice wajen sha'ir a duniya an san babu tamkar su in maudu'i ne wanda zaka iya karatu ko wani sha'ir kai karatu a bayatin gasir kishi ko cikin shi'irul jahili ko fil adab al islami ko azab daular umawiyya ko daular abbasiyya ko daular andalusiyya ko asrul hadith ko wani sha'ir ko kuma sha'ir na wata daula wadda aka yi tun da shu'ara ake suna da yawa kaga yadda suke da uslubi na al-ghazal Allahu ɗaya daga cikin shu'ara da ake kira jarir jarir jarir ɗaya daga cikin shu'ara ne na daular umawiyya na'am yake siffanta mata yake cewa ayyama yad'una lish-shaytana min ghazalin to wa kunna yahwainani idh kuntu shaytana yace ayyama yad'una lish-shaytana min ghazalin S- ila- lokacin da mata kwanakin da suke kiran shi shaydani na'am wani shaydani na daga baya sai ya bar wannan wake Na'am.
yace wa kunna yahwainani idh kuntu shaytana mata suna suna lokacin da kasance shaydani banda mutunci na ya shaydanci ashe ɗabi'a ce in ka ga mace tana yawan karkata ga abu galibi sai ka iske abin nan har ka shidanta a ciki to cikin wannan kasida ke cewa yasru'na zalubbin hatta la hiraka bihi wa hunna adhafu khalqillahi arkana yasru'na zalubbin yasru'na daga sara'a ne shine a ɗauki kato a buga shi ga ƙasa sara'a almusara'a ko kowa na'am an gane ko to yasru'na zalubbin suna ɗaukar kato majiyi ƙarhi katon ƙaddara su buga shi ga ƙasa zalubbin ma'abucin hankali kenan Na'am.
allubbu wato mufrad ne na al-albab na'am hatta la hiraka bihi sai kaga bai muci a ɗauki ƙato abu gashi ga ƙasa sai mace sai mace amma ba yana nuna aiku kowa ba No.
ya ce wa hunna afu khalqillahi arkana amma su an mafi rauni cikin halittar Allah daga suna daga cikin halittun Allah mafi raunin gabbai na'am amma kuma karshe ɓarnar da suka yi sai ka ga ƙatu musamman irin yan altarkin ga na zamani masu cin ƙarhi ru- an ci- an ci an ci ƙarhi da wake shina ta yaya shi sa apple ya dugguje ubanai amma in ya cinka sai ga sai ya duka ya ce safa kuma in ya zo zai duka sai shiga sa ubanta sai ka ga ba na ba matasa ba jerin mutane wani excellence wani mai kuɗi wani mai jin kai ne sai ka iske game da uwaye ne in uba ne mai magana kai tsaye shi ka hurta mai misil komai an ka tafi shi shina izgili amma idan surkin shi ya kira shi kai tsaye na magana ta riga ta kare zuwa kai duka ewa ne ma shi shi ido jiran ma shi kai yi sarkuwar shi ko uban mata shi ce ga wata lalura ta yi aikata ko ba shi wallahi da kisa ya ci amma uba ne ma tsoro ne shi kai uwa ta yi tsoro ta kai mata ta yi haƙƙin ta bai hitowa ƴaƴanta ƴaƴan su ƴaƴan shi haƙƙin su bai hitowa amma amarya misali ba ina cewa kuma duk mutum ya abin gaba a'a ko ko wanda aka son a aura wallahi wannan bila'i shi na nan يسرعن ذا لب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا to
ɗaya daga cikin eh, shu'ara shi ma da aka kira Jamilu bin Bufaina Jamilu bin Bufaina shi ma wani wani sha'ir ne da shi da Majnunu Laila sun shahara wajen karkata zuwa ga mace duk mai so shi karanta diwani na Majnunu Laila shiga waɗansu abubuwa duk da yake an ce akwai ziyadata amma kissa ce ta asali akwai abubuwan da na shi ne Jamilu bin Bufaina yake bada labari ana zancen mace yace yaquluna jahid ya Jamilu bi ghazwatin wa ayyu jihadin ghayrahunna uridu likulli hadithin indahunna bashashatun wa kullu qatilin indahunna shahidu yace yaquluna mutane suna ce mai ya jah- jahid ya jamilu bi ghazwatin ya kai jamilu ka tai kai yaki mana ana so a tai wajen jihadi a daukakar da kalmar Allah yace jama'a ku saurara wa ayyu jihadin ghayrahunna uridu yace wani jihadi na in ba wajen mata ba shi shi ka bukata ai shi jihadin shi wajen mata da ya kare subhanallah likulli hadithin inda hunna bashashatun yace duk wani duk wani hadisi magana hira wajen su bashashatun sai kaga an an yi mushirya an yi dariya an yi murmushi shine busha- bashasha Bashasha, na.
eh na ita bahaushe bahaushe ya dauko ce bushasha Mm.
shine wani mawakin Nijar yace mu taka rawar bushasha Mm, ko ba haka ba to dan haka likulli hadithin inda hunna bashashatun yace duk wata hira zaka yi wajen mata bashasha akwai murmushi wa kullu qatilin inda hunna shahidu duk mutumin da an ka kashe wajen mace yace shahidu ya yi shahada kamar yadda umar ulkaisu ce shi in ya zo wajen mace kai mata hari wadda ba mata shi ba ka fahimce ni Na'am.
ya ce to ko da an yi gunduwa gunduwa da yama na bejin ciwo To, kware ku ya ce shi dai shi ta karkashin kasa ko yarinya ta ko mai armeta ba a da labari shi hwada ya ce to amma in an ka iske shi an ka sata ku bitin da wani lokaci da aka kama datsan naman shi aka mai ya ce babu matsala no problem bukata ta biyu.
bukata ta biya ya riga yayi abin da yake so to amma kuma sai da ya mugun karshe kamar da malaman tarihi suke nunawa Na'am.
tunda imrul qais an ce ya ji ya nemi wata yarinya ko matar wani ce ina ganin ko wata kabila ce je ya nemi ya amma suna cewa kamar ina ganin ko matar dai wani mutum ko kuma kanwan wani mutum aka ce imrul qais fa ya zo da daddare yayi banna fa ya nemi yarinyar ya ce ya zo ya nemi ta ce a ce to ba matsala an ka ce za a neme shi a tattara mutane daga wannan kabila ko wannan family a je a kashe imrul qais ya ce su ya ce daga wannan yarinya ko daga wannan matar shi da ya taba ce ya ƙara neman mace a duniya a bashi shikenan ka je ka taɓa mai sihiri mallan kuma gashi dama ba harkar gaskiya ta ba tunda inda ma kana bisa gaskiya ne abin Allah bai baka kariya na'am mallan sai je ɗauki riga yayi mata sihiri yayi mata sihiri ya je ɗauko aska ya ba ya kikkece ta kit, kit, kit, kit, kit, kit, kit. shikenan ashe jikin umar ulqaisu a haka nan
ya daddace ya daddace shi ke nan yadda ya kyakkece rigar nan haka naman umar ulkaisu ya tsatsage tsatsage tsatsage kamar hoso sai fara faduwa guntu guntu shi yasa umar ulkaisu ya ce wa budiltu qarhan damiyan ba'da sihhatin fa ya laki min nu'ma tahawwalna abusa wa budiltu qarhan damiyan ba'da sihhatin yace sai an ka juya mini qarhan abin nan rauni ko kurji an gane ku na'am damiyan mai zubar jini ba da sihatin bayan ya kasance na da lahiya ya ce fa ya laki min nu'uma ta hawalna abu usa ya ki ni'imomi ma'ana duniya mai daɗi da ta koma bakin ciki aka ce haka jikin shi ya fara kakkacewa har ya riga ya mutu shi yasa duk mai neman matan mutane in baka ji tsoro ba mai neman 'ya'yan mutane to ka sani wani in ka nemi 'yar shi wallahi kare ka ta kaji gaskiya sannan kuma ka ji tsoron Allah ma dan shi Allah yana da cututtuka irin su sida zai turo maka su in ma baka ji tsoron mutane ba Mutane.
to da haka ashe tasirin mace abu ne wanda yake sananne ne ina fata an fahimci ni to eh, abinda mm, za mu iya cewa a ƙarshe bisa ga wannan mas'ala shine akwai abin da ake kira at-tadabirul waqi'a at-tadabir al-waqi'a wannan at-tadabirul waqi'a zaka iya tada maudu'i kamar 300 cikin shi to ko 500 ma ko 600 duk abin da anka ce bai da kyau to sai ka dauko at-tadabirul waqi'a duk abin da ma cutar da kai za a yi at-tadabirul waqi'a zina ba ta da kyau tana da at-tadabirul waqi'a zalunci bai da kyau kafirci ba ta da kyau bai da kyau shirka bai da kyau ko ba haka ba Na'am.
munafinci bai da kyau shan giya bai da kyau liwadi bai da kyau wane ne bai da kyau to sai a dauki at-tadabir al-waqiya ya za a dauki matakan da za a hana wannan banna ta abu sannan kai ya za ka dauki abubuwan da kai za ka hana kanka tunda wani lokacin ba kai na za a hana ba al'umma ta za a ɗaukar matakin da abin ba zai yiwuwa ba Na'am.
shi at-tadabir al-waqiya shi kuma wanga abubuwan da kai na da kanka zaka ɗauka ad-dawafi' ko al-hawafiz da haƙarami al-hawafiz da zayun ba al-hawafiz wani hafizi ka wani zafi al-hawafiz ko ad-dawafi' ko an-nawaya abubuwan da ke tunkuɗa mutum ko su hana shi asbab allati tamna al-mawani' zaka ɗauka shi al-mawani' abubuwan da za su hana ka kai amma a tadabir abinda cikin al'umma ne to musulunci ya faɗi yadda mace ba za ta yi tasiri ba wajen a yi amfani da ita don aikata sharri na farko abubuwan da ke sawa mace ta ɓaci abubuwa ne guda shidda matakai waɗanda ke kai har a yi zina da mace to shidda ko bayan na bari dai haɗin ne kwaɗi don ka a zo wani shi na ce shidda in zo in kwaɗi biyar shi ce bari ji na shidda ba na'am to ga su dai abu da ba suka kawo shi baiti na na'am nazratun to fabtisamatun to
fasalamun to fakalamun to famaw'idun na'am faliqa'u na'am shidda ga guda sosai.
shidda na'am abu na farko nazratun kallo domin kallo samun min sami iblis Mm.
ɗaya daga cikin kibiyoyi waɗanda shi ɗan ga halbawa shi yasa umar ulkaisu ma yake ce mata daga ciki a gharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri alqalba yaf'ali wa ma zarafat aynaki illa litadrubi bi sahmayki fi a'shari qalbin muqattali yace a gharraki minni anna hubbaki qatili ko wato ya ruɗe ki kin gane cewa kamar son ki ya mini yawa ya kai inda in ba da ki ba bai iya rayuwa kamar mutuwa zan yi ko Na'am.
ka san wani shi game da mace ganin shi kai in bai rayu da gaba mutuwa zan yi ko ba ko wata mace ita ko ganin ta kai mata rayu da wani miji ba mutuwa za ta yi sai a ce in ba shi ba sai rijiya na'am yace wa annaki mahma ta'muri alqalba yaf'ali ke kina ganin duk abin da kinka umurci zuciya aikatawa ta kai Mm.
umrul qais ce to na gane dubarat wa ma zarafat aynaki zarafat zubawa kamar yadda cikin hadisi wa zarafat min al'uyun wa ma zarafat aynaki idanunki ba su zubar da hawaye ba illa li tadrubi sai dan ki bugu an gane ko Na'am.
ko kuma ce ai halbi da Hausa bisa hamaiki da waɗannan sahamaiki kibiya guda biyu kibiya guda biyu yana nufin ido kenan na'am shi yasa malamai suka ce nan umrul qisu ya san yadda ake sifantawa domin inda ya ce ido amma kaga ba a fahimta amma da yace kibiya saboda ijiya tana aika sako na'am yace fi a ashari qalbin muqattali a tsakiyar zuciyar wanda an ka hallaka hallakawa to nazratun kenan kallo shi na daga cikin abin da ke ta- tasiri ga dan adam shi yasa ma wani sha'iri ke cewa kullul hawadithi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari sharari an gane ko yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bisururi al'adab ad-darari wal mar'u ma dama za aynin yuqallibuha fi a'yunil ghidi mawqufin ala khatar sha'ir yace kullu al-hawadithi mabdaha min an-nazari duk accident wanda ga faruwa tsakanin ɗan namiji da mace mabdaha farkon shi daga mabda'u ne min an-nazari yace Allah daga kallo ka farawa da ka ga wata shikenan da iliminka da tunaninka da hankalinka da imaninka eh ya tahi in bayan da ba na'am yace kullul hawadisi asalin alhawadis abin da ya faru kuma na aksidan ana kiran shi alhadisa alhawadis to mu ce aksidan kin ya dadin fada na'am aksidan kullul hawadis tsakanin namiji da mace mabdaha min nazari na'am yace wa mu'zamun nari min mustasghari sharari na'am gobara wadda aka ce ma wuta babba ko Na'am.
to min mustasghari sharari daga dan karama wuta take farawa daga kyastu dan ashana mai mai kona gari inji wadansu masu yi makaro take baka ashana kona gari wa mu'zamun nari min mustasghari sharari yace wal mar'u ma dama za aynun yuqallibuha mar wal mar'u mutum ma zama matukai kasance za ainin yana da ido tunda ba kahu bane yuqallibuha yana jujjuya waɗannan idanun nashi fi a'yudil fi a'yudil ghid yana kallon idon al-ghid ƴan mata waɗanda wuyan su yayi kabri ko ƴan mata masu kyau yace mawqufun ala khatari to wallahi tabbas shina fada ma hatsari yace yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu yana cutar da muhja asalin almuhja sun ce jijiya ce a cikin jijiya da an kace ta mutum zai mutu ko almuhja shine jinin da ke yawo cikin wanda a cikin zuciya wanda da shi take aiki da koye babu shi ai mutuwa dan adam zai yi to amma sai laraba suna amfani da shi wajen rayuwa an dauke shi kamar shine matsayin rayuwa tunda in babu shi babu rayuwa yace to yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu yasurru yana faranta yana faranta ma muqlatahu idonsa shine muqla ma darra muhjatahu abin da ke cutar da rayuwarsa zuciyarsa kenan yace la marhaban bi sururin adabi darari ban taba maraba ba lale lale in ji mata da surur farin ciki adabi darari wanda zai dawo mini da cuta to nazaratun bari mu bar shi dan saboda in an kabe ta ido nan sai karatu shi kari akwai wani sha'ir shi kuma yana sifanta yarinya shi wata yarinya shi kaso to ita kasan ba a yi duhu ina fata an fahimci ko ibnu malik a cikin alfiya ma ya taba kawo wannan an gane ko yake cewa wato kai ya ro'na manfutin yaro na mata suna ba da tsoro man fitina ga wanda ya fitini da su mace da duk dan adam ya kwada cikin son ta son ta kama shi bai iru hudu da ita ganewa za a yi makarkata wani ma sai kaga ya kawar makarkata eh eh to shi wanga sha'ir yace wa aina ne qala Allahu kuna fakanata fa'ulani bil albabi ma taf'alul khamr wa aina ne idanu ne guda biyu gare ta qala Allahu Allah yace kuna ku kasance fakanata sai suka kasance ya ce to fa'u wannan ba muna zancen abin nan ba shari'a ko ba kamtu da shu'ara'u ne inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun mun san cewa dan adam akwai matakan halitta da Allah yayi ko duk da yake asalin abubuwan da Allah ya ce su kasance shi alƙalamin da ya rubuta sai da an ka umurce shi da umurni kenan wannan abubuwan da sun tabbata amma dai halitta ido ai ba kun da kun fayakun ba a'a ita an bi matakai kamar da alqur'ani ya faɗa amma da sha'iri da muke magana yace to wa aina ne qala Allahu kuna fakanata yace fa'ulani bil albabi ma taf'alu al-khamr fa'ulani fa'ulun shine abin da ke aikatawa to fa'ulani musanna ne suna aikatawa bil albabi ga hankulan dan adam ma taf'alu al-khamr abin da giya take aikata ma hankalin dan adam malam Isa mina na giya take ma da hankalin dan adam mi giya take ma hankalin dan adam tana bugawa tana buga shi in ya shata mi ya kai zai tangadi eh yana yana yana ma sharuku yana tangadi ko na magana magana to ya ce in kun kai ido hudu da ita tangaɗi za ka yi haka nan da shi kai na fata ana fahimta ta to nazaratun kenan da a takaice dai to kaga kallon mace bala'i da nazaratun fabtisamatun yace sai murmushi na'am shi a abu na biyu ibtisama na'am saboda wannan ga nuna an samu kile code secret na'am an gane ko Na'am.
code secret shine an gane irin natana to eh an gane irin nata na tunda mace in an kai ido hudu in tema wani kallo kai da kanka san ba irin takata ba amma ibtisamatu da tayi murmushi na'am to kenan lahi halauni kenan eh iri guda ne na'am fabtisamatun fa kalamun a fa salamun Fa sai a sallama mu juna na'am tunda yanzu ido sun riga sun isar da sako an gane Na'am.
baki kuma shi ma yanzu ya isar na murmushi To.
kenan yanzu magana za a yi ido sun isar da sako Na'am.
sha'ir yace tara aini ainaha fa ta'rifu wahyaha wa ta'rifu aini ma bihi alwahyu yarji'u tara aini ainaha yace idanuna suna ganin idonta fa ta'rifu wahyaha sai ta fahimci wahayinta ma'ana abin da ta turo na sako wa ta'rifu aini ma bihi alwahyu yarji'u kuma idanuna ta san abin da ido yake dawowa da shi to shikenan yanzu fa fitisa mutum sai ai murmushi fa salamun sai a sallama sallama ko da da hannu ko sallama da baki ko sallama ta internet tun da yanzu zamani ya zo na'am ta kafafen waɗanda abubuwa ko ta waya na'am fa salamun sai a gaisa fa kalamun to sai a yi sai a yi magana fa maw'idun sai a ɗauki alƙawali appointment rendezvous fa liqa'u sai a haɗu ni ko Allah to ya an kai fali ka'uni ko sai in ƙara fafasadu sai a aikata banda to kaji waɗannan su ne hanyoyi waɗanda ake bi matakai na zina ahmad shauki a cikin shauƙiyat ya kawo wannan baiti akwai kuma su shu'ara ina ganin wanda suka baci shauki sun kawo wannan baiti نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء na fata an fahimci Na'am.
to anan shi mugu wanda yake nan mace ita abin gari ita ko mace mi yake yaudarata shine duk mutumin da adda zakin baki ko ya kowa ƙarya duk duniya to yana iya samun ta
to shi yasa mace don kana da kuɗi ko don kana mallami don kana mai mulki in dai baka san salon yi mata magana ba gayi katon kasa inji wani yace kayo katon kasa wanda bai da kike bai da komi na hawa to zaka ce ma katon kasa wanda ya isa sule ya isa vest ya iya ƙarya in ma ya iya horon in ma bai yi lakkol ba ya isa biro ko bayo ya iya tahiya ya iya kwatanta mata labarin duk duniya da rasha da ina shi bai zo ko ina ba amma shi da labarin duniya ka bari in ce ni bai da ko dala to yana iya kasa ka da kuɗinka da motar ka mai tsada duk ba shi mace ta kaso ba su sun san abin da ta kaso sun san inda aka dano butar rushi shi yasa shauki cikin wannan kasida yake cewa khada'uha bi qawlihim hasna'u wal ghawani yaghurruhun fana'u khada'uha sun yaudare ta bi qawlihim hasna'u sun ci mata ke mai kyauci da kaci ma mace tana da kyau ko shekara 60 gare ta yanzu kana jin lamari ya, ya dawo balle in ka ce mata ko mace ta kai shekara 60 in dai kana ce mata budurwa to kullun tana son hira da kai ko bari dai ka in faɗi wagga tunda saman saman plateau muke ko bi tsohon mace in dai kana nuna mata ita budurwa ta ko kana ɗauko mata hirar lokacin da sun kai budurci to wallahi kana zama abokin ta wal ghawami yaghurruhun sana'u al ghawani jam'i ne na al ghaliya al mar'atu allati istaghnat bi jamaliha an zina matar da ta wadatu da kyawunta ba sai ta yi kawa ba in ta yi kawa ƙari da amma kyawunta ya ishe ta to waɗannan shauƙi ya ce ya gurruhun na sana'u ya boya na yaudara su na fata ana fahimta ta to don haka dai a takaice tasirin mace wannan na kawo shi ne saboda mutane su fahimci cewa tasirin mace ba abu ne wanda ba a san shi ba a cikin addini ka fahimce ni ba wani abu ne wanda ba a san shi ba cikin ayoyi ko hadisi in abubuwa ne waɗanda an san da su na fata ana fahimta ta don haka shi yasa turawa wanga shine makamin su na ƙarshe kuma babu ran da su fita bayan shi saboda in dai karantarwarsu da yarensu da da aƙidarsu ba ta yi nasara ba sannan kuma takunkuman da suka samu na ta kowace fuska an sa takunkumi ta fuskar tattalin arziki ba za mu ci gaba ba an hana arzikin mu amfana da shi ciki ko waje an hana mu sayar da kayan mu an samu na takunkumi ta fuskar tsaro tsaron ana kashin mu ana mi ana mi ba a ci nasara ba an samu na takunkumi ta fuskar kafafen yada labarai ba a jin namu sai nasu abin da suke so suke turawa a cikin gidajenmu abin ya kiya duk ta fuska kowace iri alhisar alhissi wal ma'anawi sun samu na takunkumi ta fuskar hissi domin su su kafafen yada labaransu da makarantunsu su suke sarrafa hankalinka kai baka iya tunaninka ba su sai dai su baka kaga an samu takunkumi hissi ma'anawi ma'anawi an samu ka takunkumi hissi an gane ko an bargo kenan fizik da moral an samu shi ta fuskar ba a yarda ba mu samu ilimin da zamu iya noma ga makamansu an zo an kikiwaye kasashen muhammadu ba a ci nasara ba to amma ga da makamin da dan adam bai iya gudunsa shine mace to yanzu shi yasa duk yadda za a yi ba ruwansu yanzu da wani abu yanzu an ce sojoji sun abin nan da an samu ga sunan mun samu makaranta qur'ani sai an kace kai musu budani to alaran makaji wani filosof na kasar Najeriya ne ya ce in za a zancen imani ka a sa karo da mallan cikin ɗaki guda a bar mallan cikin ɗakin shi a bar karo cikin ɗakin ta to kaga yanzu an ɗauki mata balagaggu ba su da aure an te an kai su cikin matasa balagaggu waɗanda kuma sai a sa doka sai shekara biyar za ka arbi ko abin da ya kama da haka mace ta ci ta ƙoshi ƙaƙa ka gani an zo lakwal marmakon in za a aps a raba mata da maza su mata a neman musu mace ta karantar da su aps kin tunda motsa jiki na can su nemi wurin su mazan tunda an ce sai an yi ko ba haka ba a'a yanzu a ce a'a za a nemo matasa kuma ba a yarda a yi shi da sutura ba sai an sa su vetama su vetama yarinya budurwa ta ce ta koshi ta sa su vetama tana gaba kato na baya to aps za a yi kukumi za a yi shi yasa wani suke yana ta yawan tuntuɓi shi na haɗuwa ka gani sannan a zo wajen so gymnastic da wacece da so an hotar da allangar da alarlarjar da wacece sai kaga a ce ƙato sai ya tuma mace ta rugo da gudu guduwa an azaba ta giya ta tuma sai ta yi sama sai ka ji an yi kuwa in ta kwaɓo kuma ta warkaɗe kuma ta birkiɗa ta birkiɗa kuma a yi wata sabuwar kuwa saboda son aka yi matasa da an kai lise college kenan yanzu sun rike sun saba wai kaji wai hujjar da suka basuwa wai namiji in ya saba ganin mace kada jin wata wata abu da suka ko wai namiji in ya saba ganin mace shi na mu'amala da ita wai hankalin shi bai tashi da kasashen turawa inda aka bari namiji na zina da mace ana kallo ba a magana da yanzu tasirin mace ya kare su can namiji shi lalata da mace kowane lokaci shi na iya yi amma har yanzu tasirin bai kare ba mu za ku ba kare banza da shi na karewa can bannar da aka yi da ta kare ba ƙarya banza ce kana jin ministan america na transport wanda an kawo da yanzu na'am shi shi na da miji ma yake cewa da ya zo wajen discord ya ce i present you my, my husband sabon husband eh sabon minista na transport husband husband shine miji ashe shi shi mace na to da shawa zuwa ga mace shi na sa wa dan adam ya kosa da mace da kasashen su da aka yawan zina da lalata da an kai karshe to yanzu ba an wuce mace yanzu da mace da mace da namiji da namiji ma har an kai can to yanzu kana a gaba kuma ƙaryar mi za ka yi muna sannan a zo wajen abin ga eh, abin nan a ce wai ana son jini in za a fara ispor jini bai kai ga ga gaba sai an sa jini ya dawo ga gaba sai a ce to mutum shi kwanta sai a kama kafafun shi sai a jijjiga sai budurwa ta yi kwanci ƙato ya zo shi kama cinanta shi riga to kai yanzu Alhamdulillah.
cikin kowane sektar an samu ci jami'an tsaro an kawo musu mata 'yan makaranta an kawo musu mata dalle service service mata in ba yanzu ba alhamdulillah muna ganin masu sawa hijabi da kokarin kare kansu amma matan da a can suna da yawa alaƙoƙi waɗanda suke ba su da kyau sun yaɗu cikin al'umma shi ne makamin da babu radda za a rabuwa da shi shi yasa saudiya yanzu kaga sun kullum yanzu can mata ake yi mace ta yi aiki mace ta yi aiki an ɗauki yanzu sojoji an kaɗa mace soja za a ɗauka 'yan sanda ba sani ba ko har sun ɗauka an ɗauko mata an sa su zo su zamana tare da maza su ji daɗi yau shi da na tunanin mace ta shi karatu ko shi ta shi iko shi wani abu sannan idan mace ta zamanto ita ta adda aiki miji bai da aiki kenan yanzu matasa su koma su ba su da aiki a ɗauko mata a ba su aiki gaba ɗaya ru shikenan in ko ta samu aiki kaga tana da arzikinta ko aure gare tana iya kashe shi ta kashe aure kenan sai zamanto su matasa maza ba su da aiki mata ne ke da aiki kuma mutuwa aure sai ta zama mutuwa abu mai sauki Abu mai sauki.
sannan mace sai ta rinka amfani da maza musamman in girma ya kama ta mace in ta kai wajen shekarar na 40 da bai zuwa 50 ta kwada tsuha tana da kuɗi ba ta son mijinta tsoho ko dai ta rike shi ta bar shi da shi da ɗayanan su yi ta wahala ita ta nemi wani gida ko wani ɗaki otar wanda za ta ɗauka ta rinka kai yara ko kuma ta kashe auren ta rinka amfani da ƙananan yara kamar yadda ɗan na goma ya ce yaro ya hurma tsohuwa ta tsotsi shi ya ce da ni da tsohuwa sai dai a gyaɗa in ta yi tuwon dawa musaya na'am kana fahimta ta tsohon mace tana son karamin yaro tana amfani da jinin shi kullun tana matsayin wato abin nan sabon mace abin da kuma yake faruwa kenan shi ko yaro shi na son wata wata budurwa bai da kuɗi ita ga ta bashi kuɗi ya biya wa buka- budurwar shi bukata sannan ita ko ta yi amfani da shi ko da aka wata shida sai kaga yaro ya zuki ya tankware ta tsaki shi sai ta ɗimi wani yaro sabo yaro na amfani da tsohin mata yanzu waɗangana aka kunkuru zai lalace sai shi koma kamar kunkurun kanangarwa bai iya noma bai iya da ko bai iya aikin komi
tabarkallah.
don haka tasirin mace wanga shine makamin da ba radda za su ja da baya gare shi na'am da matan afirka musamman kasashen musulmai baka baka ganin mace tana wani aiki galibi a a wajen irin waɗannan ayyuka amma yanzu an kawo ta an watsa ko ina No.
kuma nan zuwa gaba bannar da za a yi Allah eh sai yi son iyakarta ka ji wani mawaki na tawacce shagu sun yawa kamar tsuntsaye to shi da aka so su yi firin duk al'umma ta lalace ta dami a bata mallaman a bata masu kudin a bata kowa da kowa an fara nuna mini lokaci ya fara matsowa saboda abin nan asbabun nufuzut ta'thir wanda shine amma nukta ta karshe tun da wancan bai samu shiga ba me yasa wannan abin da suka yi muna nufuz kin shi an ce nufuz shine tabbata shi me yasa mun san da waɗanga abubuwa amma mun kasa samun yadda zamu fita abubuwa guda uku zan faɗa a gurguje na farko ad-du'ful hissi wal ma'nawi in ana son a yaƙi al'umma akwai abin da ke kira form fable wanda shi ma maudu'i ne Allah ba mu iko za mu yi karatu kan shi form form fable inda kake da rauni in ka ka kai ma dan adam hari inda yake da karfi ba ka samu shi na'am to form fable kin mu shine suka nema ad-du'f al-hissi wal ma'nawi in an ce hissi ta fuskar imaninka in kana da rauni dole a kama ka ta fuskar ilimi in kana da rauni dole a kama ka almanawi kuma ta fuskar abin duniya kana da kuɗi ko baka da kuɗi to su ne asbabukin da yasa abin yake tasiri to yanzu kaga na farko shine alkhawf tsoro me yasa da yawan mu kasashen mu mun ka kasa yin wani abu tsoro har abin da bai dace ai tsoro ba yanzu tsoro muke gaskiya al-tama'u na biyu kwadai duk makwadaici bai da ra'ayi inda duk harka take canza shi ce yamanin idza laqaita za yamanin wa illa qita ma'addin fa adanani yaduru ma'a zujajati haythu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi sir an gane ko na uku al-faqr talauci subhanallah.
wani na da talauci amma wallahi bai da kwadayi kuma bai da tsoro na'am to amma wani sai ka iske shi talauci da bukata matukan muna da bukata zuwa gare su matukan muna da kwadai zuwa ga turawa matukan muna da tsoro zuwa ga turawa sai kuma aljahl jahilci ba a samun fita sai mun samu ilimin addini mun samu ilimin duniya ingantacci sannan muke iya fita cikin wannan bala'i sannan alha- tarkul hawa sai mun bar son rai bai yiwuwa baturi ya zo ya iske mu muna tare ya ce ga abin da zai bani in kashe wani ko ga abin da zai bani in cuci al'ummata kuma in ɗauki sauran dukiyar al'ummata in kai wajen shi sannan in ce wannan mutumin masoya ne ko ko za mu gama lafiya wallahi ba gama lafiya gidan kowa Gaskiya.
ka ta- ɗauki tarihi ka gani su mabutu kakatar kashi su vokasa na central africa wanda ƙarshe sai da ya koma bara bayan ya gudu da akwati bakwai na zinariya kuma shi na da hullar diamond duk duniya ko shugaban ƙasar amurka bai da ita kuma yana da kujerar zinariya da shi da matar shi wanda suka zama kanta amma a ƙarshe sai da ya talauce france ya dawo ƙasarsu an yi mai shari'a kashi sojoji an kace za a kashe shi wani soja ya ce bai yarda a kashe shi ba an kace don mi ya ce a ana ganin soja karami na kuma ya magana Eh.
ya ce in kun kashe shi kun taimaka mai shi ya samu cikin gaba bala'i ba ƙarshe sai da kuma an ka tsohin shugabannin nan kasashe sun ka taimaka an kai mai gida sannan kuma ya koma fastar shi na wa'azi yan musulmuta ya shiga kiristanci zancewa ya shiga ya koma shi na wa'azi ta yi ka tambayi duk waɗanda sun kai mu'amala da waɗannan turawan nan ya aka ƙare zainul abidin na ƙasar eh, tunisi da aka yi mishi bore ya ɗauki jirgi da shi france sun ka ci kai sa ta ƙasarsu duk biyayyar da ya ma faransai bayan ya kare musu aiki ƙarshe sun ka ce in ka zo wallahi muna mai doka tunisi shi ko ana bada a kashe tunisi sai makka ya tuna Allah ya ce wa man dakhalahu kana kana amina ashe ya tuna inda akwai aminci bayan ya kare ma Allah abin da zai ma Allah subhanahu wataala to da haka ka dauki misalai suna nan waɗanga abubuwa guda biyar matukar ba su mun ka tsira da su ba son rai da son kai da ganin sai kai ba kowa wallahi bai kai muka ba wallahi kullum muna nan wuri guda waɗanda su ne sun kasa kullun ko da mun ce a'a za mu yaƙe su saboda shi munafiki ƙarya yake yi da an ba shi wani abu sai ya zo ya juya haka lokacin da an kai yaƙin eh, mulkin mallaka da yawa waɗanda suka ba da sirrin al'ummomin su cikin mutanen muna waɗanda kuma a can yanzu su ba da sirrin lokacin da za a kai yaƙi an san inda eh, gaddafi ke ba da labari lokacin da an ka kai hari a ƙasar libya an gane ko ina zuwa a ƙarshe munafakai sun ka ba da sit a wancan tun wancan lokaci da amurka ta kai mai hari ba wanga ba suka ba da wuraren da za a kai inda gwamnati take ajiye makamanta to ina ma hari na da libi don haka waɗanda abubuwa guda biyar su ne asibabin nufuz shi ke sa ko muna son maganin mun kasa Allah ya kyauta amin amin muna iya barin su haka nan saboda lokaci ya kare sati mai zuwa in akwai rayuwa Allah ya bamu iko kuma sai a ko a taba asbabun nufudut tasir ko a bar su sai a shiga wato maudu'i na at-ta'assur wa at-ta'sir insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah dai ya amfana da mu abinda malai karantar da mu gashi an ce za a dan taba ne a tsawai a tsakaita gashi dai sabon maudu'i karatu eh, wani bai samu shiga ba bai samu shiga ba.
Eh, sha'ani ne sai sai a hankali Mm,
insha Allah sunayenki mhm.